mai sauraro Ibrahim Abdullahi Soran ɗinki a kan mita 88.5 da laife mara zamani ɗauke da labarin wani sabon salon yankan farce da a iya cewa ba kasafai aka fiye samun samu a nan jihar Kano ba. Wanda ya yunkura yi wani zubin jari da ya tasamma naira dubu ɗari domin ya bawa naira dubu hamsin da ɗoriya baya. kuma duka batu ne na kayan yankan farce amma sai dai fa a iya cewa kowa ya ‘yan matan gai ne da kyau da kuɗi kuma akwai tsari da matakai domin dai na ga ƙatuwar jaka ce yake yawo da ita babu batun wai ka almakashi ana yawo ana kaɗa shi katuna yakan raba da kuma wani ƙaton soso da yake tafiya da shi ba dai sai mun ja zancen da nisa ba zan sada mai sauraro da wannan mai sana'ar yankan farce musamman duba da cewa matashi ne ba shi da aure kuma tashar ta matasa ce zai iya zama wani kaimi da kuma zaburarwa ga sauran matasa na gida za mu so mu fara jin sunan malamin sunana musbahu musa shekarar kano a duniya shekara na ashirin da hudu batun iyali ba da iyali wace irin sana'a ce kake yi wannan din yankan farce nake yi wani irin tsari kake yi tsari nake bi wanda nake kula da rayuwar dan adam da ba zai dauki cututtuka ba sakamakon gaskiya ana samun cututtuka ta hanyar yankan farce sosai wanne matakan kake bi na kariya daga daukan cutuka ina iya sa hand gloves ina sa safar hannu da kuma su dettol su spirit haka sanitizer da ina amfani da su na ji maganar taka tana tattoshe me a fuskar taka ne ko a bakin naka face mask ne kawai to shi wanda kake wa yankan farcen fa shi ma zan bashi face mask ya sa
ka saka sannan shi ma ka bashi ya saka akalla ba kasar ba wannan jakar taka ka yi bayanin kudin ta ya ta san ma dubu ɗari na'am sosai ma ko gaskiya dan ya fi hamsin da yan kai sosai wataƙila da irin wannan ɗin ka fara ko kuma a'a da wasalan da na gargajiya ka fara da ka bayani ka sauya da salon da gaskiya na gargajiya na fara yi sosai mako to me ya kawo ya ja tunaninka ko kai tunanin budawar sakamakon gaskiya akwai wanda suna so ne masu yankan farce to gaskiya suna tsoron cututtuka sosai sai gaskiya na ga bana samun damar ne masu harkokin yadda suke bukata hankali na kuma sai fara kawo mu irin wayannan abubuwan da nake amfani da su mafi akasari mu a nan abin da muka fi sani in ka ga yankan farce irin wannan tsarin mai tsadar gaske za ka tarar cewa a shago ne mutane suke kama shago a je a same su har inda suke su yi amma sai ga shi kai ka haɗa kayan kuma mobile a turance kana yawo kana bi gurare gurare ya ake kake samun irin waɗannan kwastoma duba da yanayin al'ummarmu
sakamakon na yi kati ne na fara rabarwa ina zuwa filaza filaza haka ina rabarwa so gaskiya sai allah ya taimaka kuma suna kira na ne musu aiki suna jin daɗi a haka a haka wasu kira ni gidansu na jini musu har Allah kuma ya ci gaba da dafa mu wataƙila ranaku suke sa maka based on asabar ko lahadi ko alhamis ko juma'a da guri da adireshin inda za ka same su ta hanyar lambar waya ka koyaya kuke yin tsarin so suke suna samun inda zan je in same su sun je ne masa aiki to ka san fa an ce wa yan matan gaya naira hamsin hamsin din ake yi ko ashirin ashirin gaskiya da ka gani ma ka san dai gaskiya ya fi haka nawa kake yi kai last ɗin kamfarci na fara daga ɗari biyu ne ɗari uku ɗari biyar.
yanzu ka sa wa mutum hand glove a kafin ka yi ka sa a hannunka ka sa face mask shi ma kuma ka sa masa nasa face mask din kuma duk in kun gama aikin sun yi aswaya an cire ga wannan sanitizer ga wannan kaya cikin jaka wasu ma ni ban iya gane sunayensu da yadda kake aiki da su ba duk a ɗari biyu?
ɗari biyar.
ok in za a yi maka komai da komai ɗari biyar. to wannan sosan taushin fa naga wani sosan taushi ne haka tuntume mai kwaya biyu kafan mutum a kai ita ma tana cikin dan ɗari biyu?
a shi ma cikin dan ɗari biyu wani dan ɗari biyu ne sai dai ka ajiye ta a mai tauri kafan ta shi ma akwai kafet da zaka ɗauka kafan ka kai ok dan ɗari biyu kafet ne ba wannan tuntume man sosan ba ne ba wataƙila ya zuwa yanzu shin kana ga idan za ka buɗe wannan sana'ar taka za ka iya samun yara da za su yi matasa a ƙarƙashin ko ka taɓa gwada haka gaskiya sosai da zan samu yara sosai gaskiya za samu alheri to ka taɓa gwada neman yara a gaskiya yanzu ban taɓa jaraba neman yaran ba akwai dai yaran da ne na taɓa yi ma magana haka to kuma sun raban ba su doki abin da muhimmanci ba sun raina kenan gaskiya sun raina sana'a yanzu da suka raina sana'ar kai da kake yin ta wani alheri kake tarawa sosai gaskiya ina yin abubuwan da ni kaina na bana mamaki sosai so gaskiya ina taimaka ma iyayena sosai da harkan kuma sutura sa Allah ya hore min ina yi ina biya ma kaina bukatu sosai akalla ba a kasar ba a rana kakan yi wa mutane nawa ran da kasuwa ta bude gaskiya na fita yin kamfarci normal ma akwai wanda na san yanzu kwastoma ne na iya ban naira dubu biyar ma ina jini mai yankan farci kuma normal ina dan fita aiki wani lokacin dubu biyu dubu uku har dubu biyar ma ina samu sama da haka ma idan ma ba a yi maka ƙari ba an baka daidai kenan kakan yi dubu biyar a rana sosai ma kuwa to kaga yanzu dubu biyar a rana in ka lissafa dubu biyar sau talatin a wata kaga dubu ɗari da hamsin kenan na'am sosai ma kuwa To, ya zuwa yanzu wani sako ke da shi ga matasa musamman masu raina sana'a kwatankwacin irin wanda ka ce kai musu ta yi sun nuna ba za su yi ba gaskiya ina jan hankali gare su su daina raina sana'a kowace kala kowane kalan sana'a ne Allah na iya wa mutum arziki a cikin ta ba wai sai ka zama wani babban dan kasuwa ko me duk ga sunan sana'o'i kala kala in dai Allah ya ce kai ne to ko kai ne ya kamata matasan mu su gyara gaskiya masu zaman banza akan layi ko yankan furtin ya kamata a ce suna yi amma kuma da dama za ka ga masu yankan furce iya almajirai ne dan gari ba zai iya ma yankan furce ba saboda yana ganin cewa karamin kuɗi zai samu yanzu kai kai almajirin ne ni almajiri ne to kenan akwai sirri a ciki yan garin ba su gane ba gaskiya akwai sirri sosai a ciki ba su gane ba
ka lura da wani wanda ya kai wani matsayi a yankan farcen ko ya samu wani abu na bugun kirji a yankan farcen sosai akwai wanda nake tarihinsa sosai wanda ya samu alheri akwai wani mai yankan farce a cikin garin zaria a yanzu a kasuwan yan taki na pz na zaria zai zo a irin na ɗaya ko na biyu kuma silan yankan farce ne kuma har yau har gobe akwai manyan da yake yi mai yankan farce a zaria kuma silan yankan farce ne allah mai wannan arzikin ya kama wani kasuwancin daban kuma har yanzu kuma bai bai daina wannan yankan farcen ba to akwai sirri kenan mai nauyi a ciki gaskiya akwai sirri sai dai mutane ne ko ba su sani ba To mai sauraro ina ga saboda yanayin lokacin za mu ɗan dakata iya haka fatan dai al'umma musamman su matasan su tashi tsaye su nemi na kansu sana'o'i na halali komai su domin arziki yana zuwa a ƙaramar sana'a ba wai lalle sai a babbar sana'a ba a kuma zamanantar da abubuwa a buɗe tunani ta yanda za a zo da sabon salo a samu sabon arziki da sabon alheri. Ibrahim Abdullahi Soran ɗinki a kan mita 88.5 da FM muryar zamani. Mai sauraro Ibrahim Abdullahi Soran ɗinki ne a karo na biyu, ɗauke da ci gaban rahoton da muka ka mai sauraro 'yan mintuna kaɗan da suka shuɗe dangane da batun zamanantar da sana'ar yankan farce a salon yawo a gari. ko bin attajirai da manyan mutane gida-gida da ofisoshinsu saɓanin yadda aka san zamanantar da sana'ar a shaguna. To a hannu guda kuma yanzu na igam da katar na samu wani mai irin sana'ar ta yankan farcen amma a tsarin made in da irin salon gargajiya ɗan naira hamsin ko ƙasa da haka wanda za mu ji ko yana da masaniyar ma irin wannan tsari na zamanantar da sana'ar ta yankan farce?
Ba abin da masaniyar haka.
me da ta ina da ina kasan ana zamanantar da sana'ar taku ta yankan farci ai ban san ta ina ke zamanantar da ita ba gaskiya ko da ni yadda na gari ana yi da haka ya kaga ana yi yadda na muke yi da haka naga ake baka taba ganin wani da yake yi a tsarin da ba irin naku na gargajiya ba ban taba gani ba sai yau ya ka ganta in aka kwatanta da taku yayi kyau gaskiya Allah ya karo mana ci gaba ka taɓa tunanin kai ma ka zamanantar ɗin?
insha Allah za a zamanantar da ita a gaba Wai nufi na ka taɓa tunanin?
insha Allah zan zamanantar da ita a gaba Ta irin wannan ɗin ko kuma za ka zo da sabon salo ne?
to dai dai sai inda abin ya kama Shi ya ce yana yin naira dubu biyar a rana. Kakan yi nawa kai?
to sai dai abin da Allah ya bayar Wai kakan yi dubu ɗaya misali?
sai abin da Allah ya bayar A- A a- a ƙiyasi a gajeren takadiri.
eh sai abin da Allah ya bayar ba ta ba ta ba ta ba ta da wannan ba ta da iyaka
Ya ce shi ya zuba aƙalla kusan naira dubu ɗari don sun ba dubu hamsin baya a jarin nasa. Kai kayanka akalla za su yi na wannan sana'ar ai ni ga baki ɗaya mata na ba su da yawa baki ɗaya kana ni ba su da yan kamfani sun kai ɗari nawa ko dubu nawa
su da dubu nawa ne amma ba su da yawa
wataƙila ya kake ganin irin wasu za su ga cewa kamar wayannan ɗin su suke kwashewa Ah, ku sun kwashe dala'ilin in ji in ji mutane wasu sukan ce wai sun kwashe kairatin sun bakku da dala'ilin rabo ne komai rabo ne a rayuwa duk abin da Allah ya tsara ma rabon ka ne za ka ci shi ko ba ka ba ka taɓa tsallake rabon ba ka taɓa tsallake ranka ka kai ka faɗa kan rabon wani ba
yaya kake ganin rufin asirin ita wannan sana'a to alhamdulillah ni dai gaskiya Allah na gode wa Allah da Allah ya bani yankan barci dan nayi abin da ba na tunani da yankan barci saboda nayi nayi abubuwa da dama kuma wanda na zai shigar da rayuwata ta ci gaba to kenan akwai alheri da muta a cikin sana'ar wasu ne suke rainata kwarai ma kuwa akwai alheri mai kyau ma kuwa duk abin da ka sani Allah ya rufa ma asiri a cikin su to hakika Allah rufin rufin asirin Allah ba shi da ƙarfi sai dai abin da ka gani kawai wasu suna cewa wai sana'ar kamar shi mun yi magana da shi a baya ya ce ya ma yi kokarin jan wasu matasa a ciki amma sai suka raina sana'ar suke ganin cewa a wulakance take ana rena mana to amma akwai su akwai alheri a ciki alhamdulillah gaskiya alhamdulillah yanzu kenan masu rainawar me ya kamata su yi wato su yi tunani su ga abin da ya dace da su
Su- su ci gaba da su fahimci hakan cewa in mutum ya kaga zai fahimta har fani ba sai ya fahimta hakan yana da kyau kuma gaba zai fahimta ba sai ya rike abin da ya fi masa haka sa mutum ne dole sai abin da ya niya ba
to kenan kalubale ne a wajen matasan gaskiya kalubale ne mutum ya dinga girman kai da kuma rena abin da ba shi kenan ba gaskiya
tunan ɗin ma dai za mu gimtse iya hakan duka dai a takaice saƙon shine matasa matasa matasa kamar yadda kullum muke ta faɗa a tashi a nemi na kai kar a raina sana'a ko da yankan farcen ko sai da kayan miya ko na abu mai kama da haka akwai arziki a cikin ƙaramar sana'a haka kuma ba a fata babbar sana'ar da ake hari ita kuma ba lalle ya zama ta ba da abin da ake nema ɗin ba Uh, Ibrahim Abdullahi Suran ɗinki a karo na biyu akan mita 88.5 da FM muryar zama.